فمن أصابه شيء فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب sannan duk wanda wani abu ya same daga wannan rahama ta shugaba fa huwa najin wannan ya tsira fi daraini duniya da lahira min kulli makaruhin daga duk abin ki wal wasil bihi ma da abu mai saduwa ga duniya da lahira ila kullu mahabubin ga duk wani abin so ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكانت حياته رامة ومماته راما كما قال صلى الله عليه وسلم
ya kasance rayuwata sai na rasulullahi rahama ce ga al'umma komawansa gurin Allah rahama ce ga al'umma saboda gahi annabi yayi magana me yake cewa حياتي خير لكم وموتي خير لكم annabi ya ce rayuwata alkhairi ne gare ku komawa na ga Allah ma alkhairi ne gare ku lokacin da Allah ya yi niyya in Allah zai saukar da azaba sai Allah ya ce annabi nake gani walau la an tafi ba dan kana cikin su ba lau ta za ya lula azabana ladina kafaru da za ka bar cikin su ya rasulullah zan musu azaba to alfarman annabi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Allah zai yi wa al'umma azaba to annabin yana dadewa ne idan annabi ya dade to mutanen sai su rasu annabi nuhu dadewansa ne yasa ai duk al'ummansa sun halaka saboda in annabi ya jima za a bata wa annabin ran da dole sai an halakar da mutanen to da Allah yake son wannan al'umma baya so ya tumbuke mu sai Allah ya yi sauri wa an fito sai Allah ya yi sauri ya karɓi ran annabin da wuri domin da karɓar ransa ne al'umman za a samu wanzuwa Allah ya yi sauri ya karɓe shi to kaga karɓe wanda Allah ya wa annabi da wuri to rahama ce ga al'umma kuma da ya ce wannan ma ce kai rallakun saboda rigimar lahira rigima ce mai tsanani duk yadda kake tunani in dai an ce lahira ne saɓani yadda kake tunani to sai annabi ya sauri ya ce kafin ku je bari na je mu zauna da Allah in na zauna da Allah muka tattauna zuwan naku ba zai ba da wahala ba shine annabi ya sauri ya je gurin Allah wannan shine dalilin zuwansa da wuri kaman yanzu kana nan garin kana gona-gona aka ce an yi karanka a supreme court abuja kuma da allah ya ce maka akwai ɗan garin nan yau da gobe har mun manta da shi a ya zama minista a can to yi ne kuma ya zo ziyara aka ce an yi karan wani a supreme court ya ce ba komai gobe zan je mu zauna da alƙalin alƙalan kafin ku zo kuma zan ɗaura mota a kawo in kun zuwa gona za a sauke ku akwai tsoro to amma baka san kowa baka je garin fa ai kafin ka je ma daure ba ka amma ka ce dan uwanka ne minista kuma an yi karan ka a safarin court kuma shari'a ce dole sai ka je sai ce to zan yi gaba gobe za a taho da kai ya tafi ya je zauna da alƙali duk wanda za a zauna da shi aka zauna sannan kuma ka je gidansa an sauke ka amma irin ɗan zamanin nan ne ba yi da gida sai otal ya kai ka daga baya sai ka ce za mu kotun aka ce ai ba kai bane ai lauya ne ai ya tafi to ni ba zan je ba ka ce a'a da ba shekarun je fa da mota aka zo garin mu fana ne ba aka ce ban da kai lauya ya tafi yamma yana yi kuma sai lauyan ya zo da takardu gummunan sa ya ce ranka ɗaya mutum ya yi firi ya yi firi eh ban ga me aka duba shi sai zo ya ce malam musa yaya ya ce shari'ar mu aka ce an gama an gama shari'a to ya aka yi ba a neme ni ba aka ce a ba kuma ya ranka da ya yi magana to haka annabi ya fice yake mana yanzu ya je can za su zauna da Allah kafin al'umma su zo hayati kairan lakum wa mamati kairan lakum kuma alkhairi na biyu da annabi ya koma ga Allah ya zame mana rahama duk da muka yi da azumi da zakka duka idan mun bauta wa Allah an kai wa Allah ba zai je gurin Allah ba duk ibadar mu sai an kai kabarin annabi sai a kawo annabi ibada a ce ga ibadan sati da al'ummanka suka yi sai annabi ya karɓi fayil ya duba ya duba ya duba in ya ga a aikin namu zunubi yayi yawa ya ce Allah kai musu gafara ba su san ka bane yasa ka yafe musu idan ya ga mai kyau yayi yawa sai ya sa hannu ya sa su san akai wa Allah kullun yanzu haka ake mana hayati khairan lakum wa mati khairan lakum an fasara yi to wanda bai sani ba ka san aikin da annabi yake ma kafin ka je
وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فردا وسلفا kaji kamar yadda annabi ya faɗa idan Allah yana nufin al'umma da alkhairi to sai a yi sauri a karɓi ran annabi ya yi sauri ya fice gaba domin gyare-gyaren hidimomin da za a tara a lahira wa qala samraqandi rahmatan lil alamin yani lil jinni wal insi malam samarkandi bijimin malami ne yace abinda Allah yake nufi da rahmatan lil alamina mutane da aljan duk annabi rahama ne gare mu
kila li jami'il khalqi ko kuma ga dukkanin al'umma baki daya lil mu'mini rahmatan bil hidayah rahmatan lil munafiqi bil amani min al to kaji wato annabi rahama ne ga mumini rahama ne ga munafiki shi mumini ta inda annabi ya zama rahama ga mumini a dalilin manzon Allah mumini ya samu shari'a eh ai da Allah ya hiriyar da kai alfarman annabi ne to mumini ya zama rahama munafiki wuta zai je amma dalilin annabi da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ba wanda ya isa ya taba jinin munafiki shi ma munafikin ya samu fakewa a bayan manzon Allah kafiri kuma ba rahmatan lil kafiri bi ta'khiril azab kuma kafirin albarkacin annabi yake ci shi yasa muke ce muku duk duniya kuwa albarkacin sa yake ci munafiki a dalilin annabi an masa jinkirin aza an masa ba za a kashe shi ba ko yayi wani laifi ga kafirin ne ba za a ɗau takobi a yaƙi munafiki ba kafiri Allah zai masa azaba amma an rike masa duniyar dan annabi Allah zai wa kafiri azaba amma dalilin annabi ya samu jinkiri na azaba to jinkirin azaban nan kafiri albarkacin annabi ya ce munafiki a duniya da ba ta bahi alfarman annabi ya ce sannan mumini alfarman annabi ne to a he duniya duka alfarman annabi muke ci duk duniya ba wanda ba alfarman annabi yake ci ba da ba dan manzon Allah ba da Allah yayi bombin din duniya saboda haka kullum mu yi wa annabi godiya mu ma albarkacinsa ne munafukan ma albarkacinsa ne kafirai ma albarkacinsa ne kai Allah ya saka wa annabi da alkhairi
qala ibnu abbas radiyallahu anhuma هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ عوه مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة to kaji Abdullahi dan Abbas yace ai rahama ne ga mumini da kafiri idan an yi rangwami ga azaba ba dan zuwan annabin ba yadda aka yi wa sauran al'ummatai da haka za a yi wa kowa to alfarman annabi ne وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء وترانا annabi ya ce da jibrilu ya jibrilu ni rahama ne ga kowa da kowa in ji annabi ni a rahamata wa jibrilu wani abu ya shafe ka kai ma kana cikin rahamar to yaya jibrilu ya ce قال نعم كنت أخشى العاجبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مقيم مراع ثم أمين jibril ya ce ya rasulullahi na'am ai ni ma rahaman nan albarkacinka ya shafe ni yadda na ga Allah iblis malami ne babba har wali ake kiran iblis amma ƙarshe zama dan wuta ya ce ni ma ina jiya tsoro ban san ƙarshe na ba amma dalilinka Allah ya ce mu da'in sun ma'amin ni ne bi ne zi kuwacin inda zil'ari mai kin abunka ina da matsayi wannan ban samu ba sai ta sanadiyar ka to ni ma albarkacin naka ya rasulullah ya shafe ni in ji jibrilu jibrilu ma albarkacin annabi yake ji mika'ilu albarkacin annabi ne isra'ilu azra'ilu ya jama'a manzan Allah kowa ka gani alfarman annabi yake ci to mun yi wa Allah godiya وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم
Jafar dan Muhammad Sadiq ya ce abinda Allah yake nufi da wannan aya ai wato kai ake nufi ya Rasulullahi abin da ya sa al'umma suka samu tsira albarkacin karamcinka ne ba don kai ba da ba wanda zai tsira a wuta to albarkacin ka jama'a suka samu wannan tsira
وقال وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويجذب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال كعب الأحبار وابن جبير المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وسلم kawo wanda suka san Allah kawo lahabari ya ce wannan harshe da ƙur'ani yake ta faɗa ba kowa ba ne muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
eh ai ƙur'anin ka gani duk abin da ka gani Allah annabi yake ba eh wannan harshe aka ce manzan Allah ne wannan dan sun sani har hanji mu je shi ke na fasara na'am wa qawluhu ta'ala masalu nurihi ay nuri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam
Allah ya saka shine fasara na'am وقال سعد بن عبد الله المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض ثم قال مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأسلاب كمشقات صفتها كذا kaji wannan waliyai ne sun san Allah kowanne suka ce ai Allah ne hiryar da al'umma da haske sama da ƙasa da hasken manzan Allah duk wanda ka gani a duniya muna shan haske alfarman annabi ne eh ai wannan ranar da kaga tana haske alfarman annabi take ci yi mana alfarman sa ne wata ma da muke jin daɗi hasken annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ya haska ka sama shi ya haska ka ƙasa to Allah ka sa albarkacin ya shafe mu eh shi ne yace ai tun daga tsatso da annabi yake ka mishikatin sifatuwa fatilan kaman kaza yake kaman kaza yake sifata da annabi na'am وأراد بالمصباح قلبه والزجاجة صدره wani mutum ya ji ai misbahu da qur'ani ya faɗa zuciyar annabi ne zujaja da aka faɗa gilas to kirjin manzon Allah ne
أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة an ka ce wato kirjin nan na annabi da zuciyarsa wallahi ka ce tauraruwa ce mai tsananin haske saboda abin da zuciyar ya taro na imani da hikima
يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام an kurna wannan wuta ne daga itaciya mai albarka a zahiri fa a zahiri kiyaye kanka a bada ni annabi ibrahim ne ya ɗosano nasa hasken daga muhammadin rasulullahi ai kowa daga gani ai manzon Allah ne albarkacin sa ake ci a zahiri ne a bada ni hima a can ya ɗosano annabi ibrahim din min shajaratan mubarak ita ce ta mai albarka ai min nuri ibrahim alaihi salam Mm.
وضرب المثل بالشجرة sai المباركة aka sa wannan misali da itaciya mai yawan albarkatai Mm.
وقوله يكاد زيتها يضيء أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت kaji malamin nan yace ai abin da ake nufi da ya kado zai tuwa yuri amnan annabtar manzon Allah kafin ma ya bayyana annabtar sai da ya nuna cewa shi annabtar ma sai da ya bayyana annabtar annabi annabi tun ba so ya qur'ani ban ka gani ka san annabi ne daga gani babu tambaya kafin ma a sauke masa qur'ani in ka kalle za ka ce duk inda aka yi wannan annabi ne sannan ma qur'anin ya zo haske kan haske saboda su ma mutanen maka cewa suke da yi aminu amintacce ga Allah ya bahi kaniya ga Allah ya bahi walwala da nashawa da sakin fuska a lokacin nan a maka in za su yi hukunci sai su ce mu je gun wannan mai gaskiyar to da ka kalle shi ma fuskar ma zai nuna ma annabi ne tun annabtar bata bayyana ba babu buyayi a bayyane yake abin Mm.
نعم وقد قيل في الآية غير هذا والله أعلم
Mm.
وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا مبي- منيرا Yawwa, mu je Mm.
وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Mm.
وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
shara إلى نعم شرح وسع kaji shara da Allah ne yalwata نعم shi alam na hira ba sai an fassara shi ba duk annabi yake yabo har aka sauke suran har aka gama annabi ne aka yabe shi wa ruhe ma karka nemi fassara annabi ya yaba duka annabi aka yaba idza ja'a ma duk annabi aka yaba sai dai wani gurin akwai tauhidi sai alam na hira baya bukatan fassara gaba ɗaya Allah yi wa jinjina muhammadin صلى rasulullah الله عليه عليه وسلم kenan mu je gaba kaɗan na والمراد بالصدر هنا القلب قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنور الإسلام kaji wanda ya san Allah ya ce Allah ya yaye kirjin ne da haske na musulunci وقال سهل بنور الرسالة wannan sahali ya ce a da hasken manzanci وقال الحسن ملأه حكما وعلما Hassan Basari ya ce Allah ya cika zuciyar annabi da hikima da sani وقيل معناه أعلم يدهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس to wani malamin ya ce a'a abinda muke nufi wai shin ba mu ne muka karkashe zuciyanka ba har zuciyanka ya zo baya iya karban wasu wasi وضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك قيل ما سلف من يعني قبل النبوة وقيل أراد سقل أيام الجاهلية To, kaji, wasu malaman suka ce ai abin da ake nufi da wannan ai tsira wani ƙaunar abin da ake nufi na abin da ya gabata ne ya'ani tun gabanin annabta wakila wani ƙaunar arada sigana ayyamul jahiliya وقيل أراد ما أسقل زهره من الرسالة حتى بلغها suka ce a abin da ya nauye bayan ka ne da kuma nauye na manzanci wakila wani ƙaunar ƙasa ƙasa na فكاه الماوردي malam والسلمي ma'uwar di bijimin malami ne shi ya haka ita wannan wannan da raba- jibinan a raba mutane alfarman shugaba صلى الله عليه وسلم muje na'am نعم قيل أسمناك ولولا ذلك لأسقلت زهرك Mm, ai aka ce ai ba don haka ba da da yayi nauyi a bayanka Mm.
فكاه سمرقندي wani malamin ne da za ka sani ba muje Mhm.
ورفعنا لك ذكرك Mm.
قال يا ابن آدم بالنبوة mala ya ya dan adam ya ce ai annabta ake nufi Mhm.
وقيل إذا ذكرت ذكرت معي kaji duk lokacin da aka kama sunan Allah wallahi sai an kama sunan shugaba gahi nan a kusa في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ai Allah ya yarda صلى sai ka ji tsikan jikinka yana tashi in dai an kama sunan Allah don kawo ya kaji an kama sunan manzon Allah الله عليه وسلم muje mm.
وقيل في الأذان والإقامة a kiran sallah da ya kama da haka ake yi mm.
قال الفقيه لقاضي أبو الفضل هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده kaji alƙali iyar ya faɗa uban malam falalu ya ce wannan tabbatarwa ne aka yi daga Allah jalla ismu wanda sunansa ya girmama ya nuna matsayin wannan annabi namu saboda ni'imomi da Allah ya yi anan gare shi da ɗaukakan matsayin da Allah ya bai wannan shugaba namu وكرامته da عليه kuma irin karamomin da Allah ya wa wannan annabi namu أن شرع قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم kuma Allah ya yalwata kirjin wannan annabi namu da imani da shirya Allah ya yalwata domin a kiyaye ilimi وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغره لسيرها وما كان عليه بظهور دينه على الدين كله wa hamlu hikimati da daukan wato hukunce hukunce na ilimi da daukan duk wani nauye nauye na jahiliya da wani abu da zai kawo na kasu asirin wannan annabi namu wa kanat alaihi bi zuhuri dinihi ya kasance saboda bayyanar da addinin Allah ala dini kullihi addinin da za a bayyana akan dukkanin addinai baki daya وهد عنه عهدة آباء الرسالة kuma Allah ya sarayar a gare shi da wani nauye-nauye na manzanta wanda buwata da annabta لتبليغه للناس ما نزل إليهم ba da banza ba don annabi ya iya da ita ga mutane na abin da Allah ya saukar zuwa gare shi وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته والرفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه kaji wata nuyi da kuma Allah ya ɗaukaka girman matsayin annabi da girmamawan darajar wannan annabi namu da ɗaukaka ambaton wannan annabi namu wa ne Allah ya riɓanya ma ismi ismu duk inda ka gani an kama sunan Allah to za a ga sunan annabi a gurin ko ina haka Allah yake saboda girmamawar wannan annabi namu قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة malam ka da ya ce ai a duniya Allah ya ɗaukaka ambaton annabi a lahira ma haka kuma Allah ya ɗaukaka ambaton wannan annabi namu فليس قريب ولا متشاهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
duk wani wanda zai hau kuɗi ba kan mambari da wanda zai yi tahiya a sallah in dai bai yi wannan ba to sallan ba ta cika ba ko bai yi sallah sai ya faɗa haka sannan kuma sallan ya cika alfarman manzon Allah
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka jibril ya zo guri na malaka jibril ya ce in gaya ma ubangiji na ne ya turo ni in ji jibrilu kuma ubangijinka wai Allah ya ce ka san yaya da Allah ya ce warafa na laka zikiraka abinda Allah ya faɗan ka sani jibril ya tambayi annabi kar fa ka ce annabi bai sani ba annabi ya ce Allah wa rasuluhu alamu ai jibrilu bako ne shi yaka aiko ya amma shi ne bakon abin ya ce Allah da manzansa su ne masana kuma shi ne manzan shi aka ware shi gefe karka ce jibrilu zai gaya masa shi kafin ya kawo saƙon ma tsakaninsa da Allah ya fi kusa shi ne kawo saƙon annabin albarkacin aiken yake ci ya ce Allah da manzansa su ne masana to kaji ya aka yi gaba kaɗan قال إذا ذكرت ذكرت sai معي jibril ya ce ai dogon lokacin Allah ne ya ce ai duk lokacin da za a ambace ni sai ambace ka. in dai za ka ambace Allah wallahi sai ka kama sunan annabi sai ambatan ya tabbata lokacin mutum ya zama mumini in za ka musulunta ma sai ka faɗa in za ka yi kiran sallah in dai za a kama sunan Allah Allah ya ce sai fa an kama sunan annabi sannan na yarda da kama sunan to jama'a wanda bai san wannan ba ya san wannan ya san matsayin annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم ya san matsayinsa Allah ka ba mu albarkacinsa mu je قال ابن عداء جعلت تمام الإيمان بذكرك معي kaji malam wannan babban malami ya faɗa babban malami ne ana kiransa da ibn adai yace an aikakar imani baya yiwuwa sai an gama da ambatona da ambatanka eh zikirtu mai in an ambace tare da ni to imani ya cika Mhm.
وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني kuma a wani hadisin ya faɗa ya ce ai abin da ake nufi da wannan ya ce ai an sanya ambatanka da ambatona duk wanda ya ambace ka kuma ya ambace ni وقال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية malam muhammad dan jafar sadi ya ce duk wanda zai ambace ka da manzanci to Allah ya ce ni ko a ambace ni da rububiya shine allantaka وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة wasu malaman suka yi nuni da wannan suka ce ai ana ganin matsayin ceto ake nufi ومن ذكره ما هو تعالى أن قرن داعته بداعته واسمه باسمه
kaji yana daga ambatansa tare da yadda ake ambatansa da Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya ribanya yi wa Allah biyayya to kuma sai in kai wa Allah ibada kuma sai kai wa annabi biyayya kuma duk wanda ya kama sunan Allah fa sai ya kama sunan manzon Allah dan Qur'ani ma haka ya faɗa ya Allah ya ce وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بواو الألف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم
Allah ya gama sunansa da sunan annabi dan atiullaha war rasula din to in ba haƙƙin annaba ba ba inda Allah ya faɗi haka a gama sunan Allah da wauta tarayya atiullaha ba a ce wa adiu ma rasula atiullaha war rasula to akan kowa Allah bai faɗi haka ba sai a haƙƙin wannan annabi na matsayin annabi ya kai matsayi girman manzon Allah a gurin Allah ya kai matsayi kurin in za ku kalli darajar annabi ku kalla da idan basira ba da idan kai ba abu- abu- a- ba da ido na kai ba abin ya fi yadda kake tunani adiwullah ba ma ce wa adiwul rasula kurin war rasula yadda abin yake a hausa in an ce abu Allah abu annabi ba haka bane Allah yake adini da annabi adini da annabi to in ba haƙƙin annabi ba a faɗi wannan magana ba zai yoyi ba sai haƙƙin wannan annabi na ba Allah ka saka da alkhairi to mu je mm.
حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأت على الثقة أنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الديالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
kun ji magana na manya ne sai manzon Allah me yake cewa shugaba لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان kaji annabi ya ce bai kamata ɗaya daga cikin ku ya ce in Allah ya so kuma wane ya so ba sai dai mutum ya ce in Allah ya so sannan daga baya sai kuma wane sai ya kawo wannan daga baya a kawo shi da summa na'am malaman nahu suka ce in aka yi adabi da summa lita akiri ne abin ba a kusa ba a dan nesa annabi ya ce a kawo wannan summa lita akiri na adabi ba mini kofi ba mm.
قال الخطابي أرشدهم إذا أم، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه ka gani malam kadibi ya ce manzon Allah ya shirye da mu a nan zuwa ga ladabi na wajibi cikin gabatar da mashiya ta Allah nufin Allah akan mashiya na waninsa na waktara واختارها بسم التي هي للنسك والتراكي بخلاف الواو التي هي للاستكراب to kaji manzon Allah sai ya zaɓi summa wanda ana kawo ta linniski na jerantawa da jinkiri sabanin wau wanda take na litiraki na tarayya Mhm.
ومثله الحديث الآخر Mhm.
أن قريبا خدب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدي الله ورسوله فقد رشد ومن يأتهما فقد غوى Mm, to kaji wani mai kuɗi ba ne a nan malamai sun faɗa sabitu ne ɗan ƙaisu ɗan shammasi eh to amma mun san ƙarshen sabitu ɗan ƙaisu ɗan shammasi mutumin kirki ne eh annabi ya ce ya sabitu ba ka so ka mutu kana shahidi ka higa aljanna kana shahidi to annabi ya masa yabo na alkhairi guda da yawa kuma ɗan aljanna ne sabitu ɗan ƙaisu ɗan shammasi to yana kuɗi ba ka san a gaban annabi in za ka yi magana ai ko gwani ne kai ka faɗi to annabi yana da ya hukudu ba zai magana to kaga ga kurjinin manzon Allah magana gaban annabi ai ko annabi ne dan uwansa ya tsaya in dai annabi yana nan sai ya yi gama kirkita to shi kenan sai yake kudu ba ya faɗi wannan kalma guda biyu ya ce ha wannan bawan Allah sai ya faɗa ya ce duk wanda ya bi Allah da manzo ya shirya duk wanda kuma ya saba musu ya halaka bai ce wa man ya asilla wa rasulahu ba sai ya kawo alifi na tarayya ya annabi ya ce فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ya annabi ya faɗa haka بإذا قريب لقوم أنت قم أو قال إذا هم dan annabi ya ce da hi bisa ba mu nan addu'a ya masa ba eh maganar ne bai yi ba ladabi ne ga baya eh ai annabi zai wasu habban sa haka bai ce "Kai, wannan magana ba haka aka so ba eh tashi ko tabi eh na darajantawa ne amma annabi ya ce miƙe ma son ka yake shi wanda ba so ai ba a masa magana yawwa ka kula da wannan in ba ka son mutum ai ba za ka ce bari ko yayi ba ba ai yawwa to so ne saboda mu gyara sa- ha- yawwa sabitu dan kaisu tun da ƙarshen sa kuma dan aljanna ne to haka annabi ya faɗa a kansa
قال أبو سليمان كره منه لجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية ai anan abin da annabi baya so wannan ya afihu ma alifan nan da aka kawo ne na kinaya eh tsakanin daidaita shi da Allah ba ba kowa haƙƙinsa ba shi yasa annabi ya magana وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يأتهما wasu ka ce saboda ya tsaya ne akan wannan kalma نعم وقول أبي سليمان أصح Mm, amma faɗan malam abin sule mana shi ya fi inganci ما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يأتهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يأتهما وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
manyan malama sun yi saɓani malaman tafsiri da masana balaga shi ne arbabul ma'ani cikin wannan aya inna lahu malaikatu yusalluna ala nabi ya sabanin da suka yi هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟
wasu malaman suka ce wai yusalluna nan raji'atan zai juyo ne ga Allah da mala'iku baki daya amla ko ba zai juyo ba فأجازه suka بعضهم ce hakan zai iya yoyuwa ومناه آخرون لعلة wasu التشريك suka ce a'a ba zai yoyu ba saboda akwai illa na tashariki a maganan وكسر الأمير بالملائكة وقدروا الآية amma wasu ka keɓi lamiran ga, ga mala'iku saboda aka ƙaddara ga lamarin ayar.
إن الله يصلي وملائكته يصلون wasu ka ce to haka Allah yake nufi inna la yusalli Allah yana addu'a ta alkhairi wa malaikatu wasu ba malaiku yusalli suna addu'a ta alkhairi وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل داعتك داعته
Abdullahi dan Umar an rawaito daga sayyidina Umar ya ce a Rasulullahi ka duba darajar ka gurin Allah duk inda Allah ya ambace yi abihi kai ma sai a ce an fika ya Rasulullahi ya ya faɗa فقد قال تعالى من يطع الرسول فقد دعا الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمدا يريد أن يتخذه
kaji da ayan ya sauka sai wanda ba su fahimci ayan ba suka ce ai ga abin da annabi yake nufi da ayar كما اتخذت النصارى عيسى kamar suka ce ai ana nufin kamar yadda nasara suka riƙe annabi isa ne ga wanda ba su gane ba فأنزل الله الآية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فقرن داعته بداعته رقما لهم kaji sai Allah ya rubanya yi masa biyayya da yi wa manzo biyayya a turmuza hancin makiya وقد اجتلب المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار آل بيته وأصحابه
kaji fa siradan ladina al'amta alaihim din to ba komai Allah yake nufi ba manzon Allah ne da ahla baitinsa da sahabbansa su ne siradan ladina al'amta alaihim da kana sallah in ka ce siradan ladina al'amta alaihim Allah ka shirye da mu ta barki wanda kai ni'imomi gare su to annabi ne da sahabbai da ahlul baiti kullum addu'a kake albarkacin su ya shafe ka to duk lokacin da ka zo da wannan ayar ka dinga hararo annabi a zuciyarka ka dinga hararo ahlul baiti da sahabban manzon Allah su Allah yake ne su ne siratul mustaqima tabarki madaidaici
حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي وحكاه مكي عنهما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
wani malamin ya ce ai siratul ladina lamta alaihim din manzon Allah ne da Umar da Abubakar su Allah yake ne in ka kula kuma haka abin yake a zahiri idan ka je ziyarar manzon Allah in ka ziyarce shi sai ka koma ka ziyarci abubakar da umar sai ka ce assalamu alaikuma ya sahi bayya rasulullahi kai wa abubakar sallama kai wa umar sallama sannan makan ma yayi in annabi kadai ka ziyar ba kai wa yannan sallama ba Allah baya so baya so. alƙibla ne su ma sai ka ba da gaisuwansu sannan ziyaran ka na annabi yayi shi yasa Allah ya gama su a guri daya Allah ya gama su a guri ɗaya. Duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da kin wa'annan mutanen kace su ne ba ka so da annabi to wallahi ba ka da addini. Ba ka da addini. Ba ka da tunani wanda Allah ya gama su da annabi a guri ɗaya suka kwanta. Ga manzan Allah ga su. Ko ba ka da ilimi na addini da ka auna akwai wani abu za ka ce akwai wani abu a ƙasa. Na ɗaya ke. Na biyu kuma waye wa musulunci aiki irinsu ba don abubakar ba duk musuluncin a bayan garin madina zai tsaya yau da ba za ka san musulunci yau har yau ba za ka san musulunci umar ran da ya musulunta kiran sallah ko ya ke yi sai ji rasulullahi wai muni akan gaskiya ko kafira wannan ne sai ji ibnu kadabu mu ne mana yace to yau abu zo fili ya bayyana musulunci wa ake tsoro a kafircin ma mu ne kuma yau mu ne musulmin fito fili aka dinga kiran wannan kiran sallan da kake daga murya ka yi wanda ya yarda ya faɗa hakan aka yarda a yi umar ne sannan musulunci ya fara ƙarfi haka suka zauna kuma duk da haka kowa ya ɗau ya'ya ya bai wa annabi abubakar ya ce ga yata umar ma ya ce ga yata suka yi wa annabi gara suka zauna da manzon Allah guri ɗaya to wayannan su ne siratal mustaqima in baka sani ba yau ka sani na'am
duk mutumin da ya mutu da kin wayannan na kwayan zarra wallahi sai ka higa wuta in baka sani ba aka dora ka ka tuba ka daina na'am ba zai yi ba kuma duk abin da zaka yi niyya an riga ka in zaka yi sabon abu kar ka yi shiru ka karanci tarihi yaya da aka yi akwai wanda suka niki gari su abubakar ne ba sa so da umar sun kai labari akwai wanda zai je aikin haji ya ba da saƙo ya ce in an je a gaida annabi don waɗannan mutane biyun ne ma shi ba zai je ba da mai aikin hajji ya gama ya je madina ziyara mantawa ya yi kwarjinin annabi ya hana shi faɗa na'am
da ya kwanta mafarki sai ya ga manzon Allah sai ce kai ba an baka sako ba ka gaya mu a'a sai ce ya rasulullahi kwarjinin ka ne ya ce ta aini ban manta ba ka ce da wanda ya turo kan in ji ni tun da baya son abubakar da umar ni da Allah ba ma kaunarsa ba ma san su. ni da Allah dai ba ma san su. bayan ka koma da sati ka ce wani kurji zai fito masa a nan na'am saboda bala'i da musiba sai fuskar ta yi jajir ta yi baki ran da ya yi baki zai mutu a ran nan kuma zai gamu da Allah gaya masa haka ya gama aikin na haji ya yi ziyara da ya je ya sauka a ƙasarsu sai wanda ya bayi saƙon ya mai ce na saƙon da na baka ne baka zo ka gaya mun bai sai gaggawa kake zan zo ya zana ya ce ya ka faɗa ya ce na faɗa me annabi ya gaya ma ya ce kaji kaji ma yadda muka yi annabi ya ce tun da ba ka ƙaunan umaru da abubakar ya ce da hi da allah ba sa ƙaunanka sai ya yi dariya ya ce dakata dakata akwai magana a gaba annabi ya ce ranar litinin wani kurji zai fita a nan ɗinka dan bala'i da musiba fuskar ka zai yi jajir ranar talata fuskar ka zai yi baki ran laraba da aka halakar da adawa da samudawa sakkaraha alaihim sab'an layalin wa samaniyata ayyamin husuma ran nan zaka lahira za kuma ka gamu da Allah sai murna ya koma ciki ran nan haka haka ya mutu ya je in ma da niyyar ka wannan ya riga ka kuma akwai wanda ya wannan din ma niyya wannan da na faɗa ku je ku duba sa'adar da jareni في ثلاثة على سيد الكونين قلوب شواهد الحق لإسماعيل محمد بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهاني كجيك للتابع wannan ɗaya na gaya ma akwai irinsa kusan talatin suna nan akwai wanda ya fi wannan ɗin maniya shi kuma na gama ba kowa ne ya mallaki littafin ba don ni oda ne na'am sunan littafin yana gona in ba ka da yi kamo yana gona sunan sa lughatun nazirina wasu mutane ne daga can wani ƙasa in ka duba littafin ka da ƙasar ka da ƙasa suka nika gari su arba'in da diga da barandami da tebur za su je su tono abubakar da umaru ba sa son kwanciyarsu da annabi suka haɗa baki da gwamnan wannan zamani kuma ya ba su dama ba ka da littafin Allah sai wane da wane amma ni sunan sa nuzhatun nazirina yana nan a labiraran aka haɗa baki da gwamna mai gadon kabarin annabi aka ce ya fita yau da dare za a yi aiki a kabarin nan mai gadi yana kuka ya fita ya bar kabarin dare yana yin mutanen nan arba'in suka yi da kayan aiki za su tuno abubakar su tono abubakar da umaru su raba su da annabi gaba ɗaya sun gama higa sai aka ji wani wum da aka zo aka leka ƙasa Allah ya yi da su sama Allah ya yi da su an neme su an rasa har yau to wai wancan wannan ma ga yadda suka yi kurin ko ƙasa Allah ya bude suka yi ga ya haɗe dai an ji ƙara da aka yi ga ba a ga kowa ba ba a ga komai ba ko ba a ga gurbi ba to in ma da kiyayyen wa'annan sun riga ka su ma ga ƙarshen su nan Allah ya saka musu da alkhairi mu je gaba ka ɗaya na'am وكعب ليس سمرقا دي مثله عن أبي العالي في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونسها lokacin da labari ya kai da malam Hassan Badar ya ce gaskiya wannan magana da aka san shara da Madina nan ta alaihim Abubakar ne da Umaru aka ce an yi nasiha kuma an yi gaskiya haka yace hakan haka ne وكلمة المعورد ذلك في تفسيره اهدنا الصراط المستقيم أنا عبد الرحمن بن زيد وكعب عبد الرحمن السلمي عن بعدهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثق da suka san Allah a Qur'ani kana karantawa duk lokacin da ka zo fa kadir tamtaka bil urwati ruka sun yi riko da igiya mai karfi kai maga igiyan nan wacce ce ke na إنه محمد صلى الله عليه وسلم
Eh, da Allah ya ce sun yi riko da igiya mai karfi Allah ya ce kun san igiyar aka ce a ce Muhammadu ne صلى الله عليه وسلم duk wanda ya rike annabi ya yi igiya ya yi riko da igiya mai karfi الله أكبر Allah mun gode ma da manzon Allah ne mun gida ku صلى الله عليه وسلم ba يا ma ربي bukatar kanji ما نمشي wallahi yayi gaskiya na duk abu wanda ya bar manzon Allah ya halaka Haba malam, Allah ya nire ka ka rike annabi ubangida wallahi duniya da lahira asiri ya rubu wallahi ba abin da muke nema in za mu faɗi wani abu ba mu sai ne ka Allah ya yi manzon Allah ya faɗi ne Ai, ba zan gane ya faɗi ba ana galibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ran rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka rike annabi ka sha wahala kai Allah mun gode masa ku duba dai jama'a mutum ya fi ɗari ba ma noma malam mati yaya kaga wannan muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Malam, mutum ya rike annabi kaga mu sa sabon tasara mu ci mu sha a fito a ci tuwo dare da rana ba mu san wahala ba annabi muka rike kai ma ka rike sallallahu alaihi wasallam in ka ki mu mun yi gaba ba ma jira sai ya ta cika masoya suna nan shi kenan in kai wasa sai ka yi latti kaje mutane suna ta baka wahala ka rike annabi ka huta haba malam ku duba muna zaune a inda yake kira gaira zizar in ba na ce a ƙauye ba kana ta bin kafa fata fata fata ta kaba ka zo ka fice in ka zo nan sai ka gan mu a natse ba ma sa rai ka ba mu ba ma nema a hunka kuma in ka ba mu mu ce mun yi ma dan Allah kuma ka zo ka gan marufin asiri yaya ake in kai haka in kana kallon ma Allah sai ka gigice da matar ka ɗaya da yaranka goma kuna duk hankalinka ya tashi Eh, nan ya kai mutum dubu ba ba ba ruwan mu Mu- mu so muke ma wallahi abincin ya kare Eh, daga ya kare mun fi murna yanzu nan za a bude su kan manzon Allah a cika yi mutum mu sha ga littafi kwanan da muka ce kai za mu je sayan littafi ba kuɗin muna da manzon Allah muka ce Allah ka ba mu kuɗi muna son sa kuɗi ya zo za mu je mu yi aiki sai ga miliyan uku miliyan biyar fata fata mun kashe ba ba buƙatar kobo a ɗora shi a kan kobo an kai kuma gobe za- wani zai zo haka ake a ci- a duk da wannan siyarwar kuma an nema sai a yi in ka ga ba mu yi abu ba wallahi ba a yi niyya ba daga mun hararo muhammadin rasulullahi wallahi sai ka ga Allah ya aiko mala'iku cikin gaggawa baka san a- a- in wani abu na gwamnati wani fito na gwamnati yana neman agaji a kaga yan kwana kwana suke gudu in na gwamnati ne to haka ne fitan na manzon Allah ne daga mun faɗa sai a turo ma'aikata daga federal wanda direct za su zo mana ba ta hannunka ba wallahi direct in zo su ba mu kuma ba za ka ga lokacin da za a bayar ba kullum ka je ka bi kafar wannan ka je ka kawo kana ta wahala ga inda za ka rike ka huta na zaune bai ga gari ba Allah mun gode maka Allah da ka sa mana san annabi a zuciyarmu wallahi mu ka biya mu kur ba abin da muke nema Allah ya mana komai alfarman manzon Allah Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya muna bautawa Allah kuma ba mu da aiki sai san manzon Allah to gaskiya jarinmu ya fi jarinka in kana so sai dai ka biyo layin kai ma jarin ya zama irin naka mu je
وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد وقال تعالى في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها kaji wani malami yace aya ko wata aya da Allah yace wa in ta'udu ni'matullahi la tusa in zaka lissafa ni'imar Allah ba zai lissafu ba to menene ni'imar ne Mm.
ترى نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم kai ka ji nimar Allah da ba zai da sawa ka sani masana Allah ka ce baka sani aka ce shugaba ne ba zai da sawa ni'imar wallahi ba zai da sawa ba mun gani ko mu ganau ne ko ba ka gani yanzu na ajiye kayan nan na taya zan fita sai in hau jik nima ce a hau alfarman annabi ta inda ba za ka yi bukata za mu je cikin gaggawa mu dawo ba ruwanmu da shan mai ban taɓa zuwa gurin gurin ina wannan abin da ake matsa mai menene wannan abin na su gidan mai ko sai in ce har rizab a cika ba ma duba kuɗi mu wannan farashi ya kai ka zuba ina ruwanka da farashi ka zuba kurin ba ruwan mu kurin ka cika ba mu taɓa zuwa gidan mai mun ce wai wannan abin nasu kaza bane in ka ce ya ce ka nawa ne kuɗin ka kurin sai mu baka kai kana ta kakale kakalen wani kwakwale ta haka wai nawa ne wai ce ka lissafa mana kurin ka cika ai muna tare da sirru ne kai baka sani ba kaga wata ni'imar wancan sabon salo ne ba wanda ka sani ba ne kuma sannan ba dan dai Allah ya ce a dan rarrage kar a ci daɗi da yawa ba Allah kullum sai in ci rago Allah na ne ragon shekara ɗari guda sittin da biyar ne yanzu nan zan dinga kawowa duk kullum za a yanka mutum rago ya ci sai mu ci ba ruwanmu Allah ya kai wannan munzular to amma ana barin halal dan kunya an ga mun ci abinci mai daɗi ma saboda na kusa da mu su ji daɗi shine wannan wata ni'ima ce baka santa ba ta abinci kuma sannan an jima an jima zan ta ya karatu shinkafa za ka ci ban ce yana tsada ba haɗi shinkafa za mu ci ba lissafi a- a a cika tukunya kai aka fara gaya ma wasu ni'imomin kuma sai ka manta da wancan to ba zai lissafu ba wallahi in ka so annabi yadda nake gaya ma haka za ka gani ba zai lissafu ba kowace ni'ima ba zai lissafu wannan bangaren sa daban wannan bangaren sa daban wannan wanda ka sani ne kuma wata ni'imar ma wanda baka santa ba an ka so annabi Allah zai ma shi ba in zamanin nan bane da kake kallon suna da wani ilimi menene suna da digiri su zo mu buga Eh, sai a duniyar tasu sai mun nuna musu mun fi su sanin ita duniyar sai mun gyara sai mu ce ka ganta eh to ci ne ba ma yi ga ta duniyar Eh, ka biyo ta nan ka biyo kuma nimar Allah ya mana yanzu idan yan zamanin wannan za su nemi wani aiki na takarda nan za a kawo takardar sai wani ya ba ce "Ai, ba su aiki sai sun zo mu din dai mu za mu bayar takardar a ba su aiki to duniya ta ta kasa ciwa ka ga an kewayo akwai wanda ya zo guna nan su almajirai sun sani ya ce malam fa ni ɗanka ne na ji labari a nan jigawa ana raba aiki miliyan hudu ne kuɗin karatu ake biya ni ɗanka ne saboda haka ina so na yi wannan karatun na ce bayan nan akwai wani abu ya ce babu in ce to ya za a yi ka zama ɗana ya ce "Ah, wani abu ne indijin zan je in yi ce to a kai ka kiri ka zama kai a kira ɗan gidan hakimi na ce ɗana ne tunda ya ce ni ubansa ne ka rubuta dole ya sa ɗana ne aka je gun ciyaman ya sa ɗana ne ya je gun sakatare ɗana ne ya ce kai indijin eh me ya rage kwaso na ce ka je da an yi bai kyau ban ce ka je ya je abuja kwaso din ya lalace ya kira mu gama hi da wani aka gyara na ce to yanzu ya za a yi ya ce zan je kurin a ɗauke ni zan je da ya je ana masa jaraba aka ce wannan ba ɗan jihar nan ba ne ya ce babana malam abba aka ɗauki waya aka haɗa ni da hi ya ce yaya na ce ya ce ɗana ne kuma ɗana ne ba ni na haife shi ba amma ɗana ne kurin zaman ku lafiya ku ce ya ci aka yi wani cuku-cuku aka ce ya ci dole aka yi dole fa ya je singaho bayan ya je singaho gwamnatin jigawa miliyan hudu ya dauka ya bashi kudin dole dole ya je shekara ɗaya biyu aka gano aka ce ba ɗan jihar ba ne a mai da shi ya ku goma waya ma ya ce za a mai da mu na ce kai ina ya kuma abbas ka je ka samu kwamishinan ilimi a san yadda za a yi mutane na karfi zo ya je samu rukayya rukayya faɗa aka buga waya sun gahu aka ce a kyale akwai wani aka ce akwai wasu ma guda bakwai ya ce to su zauna su zauna dole su zauna ba za a dawo da su ba nan da nan kwamishinan ilimi ta buga aka bar su ya gama karatunsa ya dawo shekara miliyan hudu bayan ya zo iyayensa za su mun godiya ce a ni da hi ma'amalan mu daban kuma na masa dan Allah ya je yanzu yana nan a daba turu ma babban mutum ne a nan ya zo duniyar a nan muka gyara ta ya ci wai ka wudu ni masu layi wannan dai ma zai muku duniyar ma ka rike annabi sai an zo gun ka za ka gyara a ci ba ma lahiran ba wannan kaɗan ne Allah mun gode maka mu je gaba kaɗan na'am wa qala ta'ala wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ga wani malami yace me ake nufi da wannan aya wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna me ake nufi da ita aktharul mufassirin ala anna alladhi jaa bi sidqi huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaji yawa yawan malamin tafsiri mafi yawa ba mafi kaɗan ba in ka ce wallazi ja'a bi sirqi to zai ce ma manzon Allah ne shi annabi ya zo da gaskiya haka malaman suka faɗa قال بعضهم وهو الذي صدق به وقرئ صدق بالتكفير suna cewa huwa shine wanda ya gaskata yi ana karanta yadda takabibi rayin karfi وقال غيرهم الذي صدق به wanda المؤمنون ce wanda zai gaskata su ne mu'minai وقيل أبو wani بكر malaman suka ce abubakar ne dan da annabi ya isra'i ya yi iraji ya dawo to farkon wanda ya fara gaskata annabi abubakar ne maza su abuja da suka zo gunsa suka ce kaji labarin da ya faru sahibinka a wannan daren wai daga maka ya je masallacin gudu ya ce na gaskata ko fiye da haka ya je ko fiye da haka a nan aka sa masa sadiq Eh, wasu kuma masu tsagerancin wani ya zo gurin annabi ya ce "Ka- ka an yi tafiya da kai a daren nan ya ce an yi tafiya da ni ya ce da annabi "Inda daga kafanka na dama sai ya daga haka sai ce da annabi daga na hagu annabi da ya sauke na dama ya daga na hagu ya- kurin sai ya fara dariya ya ce me dalili wai shi so yake tunda annabi an yi tafiya da shi in ya daga na dama ya daga na hagu ya dan bar kasa ya ga alaman annabin zai tayi sama da ya murmushi ya ce to waye shaidanka tunda da fitsara ya zo sai ce shaida na ya ce umaru yanzu takardar shaida yana gunsa ya ce kwarai ka je zai baka kwarai ya je gurin umaru ya gaya masa umaru ya ce kwarai da takardar shaida bari a ɗauko maka ya yi ga a cikin lurunsa ya ɗauko yana zo "Haf!" da haka haka babu an ɗauke kan sai ya ajiye kan da ya tashi tafiya gurin annabi ya sa a gariyansa kan shikenan ya tafi gaban annabi sau da yasa da manzo Allah sai ya jefa kai yace na san za a yi haka na san za a yi haka dan kare ka samu takardar shaida wayannan akan annabi za su maka wasa kamar sayyidina Umaru ku kama min wannan tsayin mana Abu Ubaida ne shine ko Abba, wannan a gaban manzon Allah ai kafirawan dole yasa suka haƙura ai abu ubaida amiru bunu jarra wannan irin sai yana zaune a gaban annabi abubakar yana zaune umar yana nan ga jarman hanga malam ga aba ubaidu amiru bunu jarra duk duniya idan za su zama kafirai sun ishe su wallahi ɗaya yana daidai da mutum miliyan ina zubair bin awwami wa kullu nabiyyin hawariya wa hawari zubair bin awwami annabi ya ce abun yakin ya ce kai annabi ya ce ya fi yakin mutum dubu abun yaƙi idan zubairu ya ce kai in ka ji bam sai an ji mutum ya tsinke kamari kada yake mutuwa tsawon sai ya ce abun yaƙi ya fi ya fi mutum ɗari hudu su ɗau takobi kai kai din nan ya sai ga mutum ya mutu hanzin ya yanke wannan ka zo gaban annabi su barka suna son annabi ne da gaske abu ubaida ka zo gurin annabi babansa ne ya taba annabi ya ce kai ka kiyaye ka ka kiyaye ka ba ka taba manzon Allah kiyaye kanka wal aka yi gaya uban da uban ya faɗi wani magana mara daɗi ya daka uban ka ce kai zan yi maganin ka ana maganan annabi barin maganan uba ake ya haihuwa na kai zan yi maganin ka haka ya gaya ubansa tsankwar uba ubansa da uban ya sake yin wani abu yana zuwa da takwabi kawai ya ɗauke kan uban ya kawo gaban annabi ya je ya ce ya ka kamun kan baba haka ya yi haka ya ce kan ubana ne na yi haka ne don uban wani ya taɓa ka ya ga yadda za a yi da shi haba ya sare kan babansa kuma ya shiga aljanna wannan uban wani ya taɓa annabi akwai masa ya manzan Allah kuwa Muhammadin Rasulullahi a zamanin annabi kana zaune wani yana hiran banza a gaban annabi kana sauraron sa me amfanin ka al'umma ba su da wani amfani idan ba girmama annabi ake ba kana zaune daga zaran wani yana magana ba daɗi ka kwada masa mali aka ce maganan annabi ya ce kwal rigima ce mai dalili a lahira Allah zai tambaye ka yaya kuka yi rigima ka ce annabi ya ka taba sai abba abba muhammadin rasulullahi kar a yi da wasa a rike shi da gaske idan mutum ya zauna fira ɗaya biyu kuma ya kama ganin annabi ta yi kabar shi sai shi kar ka zauna kusa da shi ni amfanin sa mu mun san mazaje yanda suka zauna da annabi zan iya kawo muku sunan mazaje mutum dubu sittin ɗaya bayan ɗaya yana magana sai ku je sati kuna rubuta mutum kurin mun karance su mun sabo da maza jari to mun samu mun saba da su mun san su sun san mu saboda kaunar da suka yi wa sayyidina rasulullah mu je gaba kaɗan me Allah yake cewa na'am wa qila ali
wani malamin ya ce to aliyu ne dan a yara shi ya fara ba da gaskiya da annabi sai da ali ya share wa annabi hawaye lokacin da za a yi yakin gololo ka shiga labari ka ga waye ne ali ran nan an kewaye madina kafiri ya hum dubu sha biyu yahudu yahudawa daga italy daga rum daga ingila duk yahudun duniya daga isra'ila sun zo don su murkushe musulunci an kewaye garin manzon allah kaf ba higa ba fita sai kibiya dare da rana a lokacin wasu sadaukai suka yi ta maza suka tsallako garin da annabi yake suka tsallaka gwalalan suka fice daga cikin sadaukan nan guda biyar akwai amru buna abdul wuddi al'amiri yana ciki a cikin wayannan sadaukan ya zo amru ya yi kirari a gaban annabi haka ya ce ina masu da'awar higa aljannan ya ce a zo gani shi sunansa almautu sahibu mutuwa mai ɗauka yace ina masu da'awar in an mutu za su ga aljannan yace a tare ni yanzu za a gamu da mutuwar ko an shirya ko ba a shirya ba yazo yana kirari sahaban annabi da zai shi tsohon mayaki ne kuma haka yi da kai ya shiru ya kewaya ta gaban annabi ya dawo yana kirari yace ni dama da haka nake karya makiya magana na ya ce yi yake karya abokin gaba ina wanda yake jin shi wani ne nan ga kafirai suna iwu ya zo yana gaban annabi yana kirari annabi ya kalli sahabu ya ce jama'a wa zai tare shi wa zai tare amru bin abdul wudi tsohon mayaki ne mun san shi yana kirari wa zai tare shi kowa ya sun koyar da kai kasa rai ya ɓaci rai ya ɓaci ko ba ci abinci ba kusan kwana hamsin ana cikin ɗaurin talala a daidai lokacin da ido ya raina fata a kasa wanda zai tare shi sai sai da na ali ya ransa ya baci ya yunkura ya tashi a gaban manzon Allah ya ce ya rasulullahi zan tare shi ce sai da na ali tsohon mayaƙi duk ƙasar larabawan duniya sun san amru bin abdul wuddi al'amiri kuna gane sunansa wuddan wala suwa'a gumakan da yake yi bawan gunki ne gunki zai ce maka yi ne abdul wuddi ba bawan Allah ba bawan gunki yake alhari ko bawan Allah ne amma ya juya yace yi dai bawan gunki ne wannan kafiri sai da na Ali yace to annabi yace larabawa sun san yi tsohon mayaki ne sai da na Ali saboda karbin amru bin abdul wuddi idan an an an an fede dabba saniya ya dau kafarsa ta yaki da takalmin karbe ya taka haka ya tsaya sai ya nemi mutane kamar mutum tamanin ya ce su ja fata kuna ja kuna ja kyawu din nan sai dai fatan ya yage ba ku isa ku daga kafansa ba kur kuma yi karau da amru sau ɗaya ake ba a yi sau biyu idan ya kawo sara ka kare wannan hannun naka zai fanta ne jijiyar hannun ma ya cire ko da garkuwa sai ya karya ƙarfinka hannun ya cire nan gaba kuma ya sari inda yake so na ɗaya kenan idan kuma kai ka kawo masa sara in ya kare sai hannunka ya kare shi duk inda aka karo da yi mutuwa ne idan ya zo da gudu da doki yadda ki kirjinka zai kirjin dokinka ya fashi kirjinka ya fashi idan kuma sara ya kama kana da kwalkwali a kanka yadda ki tsakiyar kanka bargonka zai zai tsiyaye ta baki dan kwalwa ba kanka wannan abin naka kwalkwalwan naka tsayayewa zai yi duka kar ma ya tsage sai ka mutu kuma yadda kiɗa kan mutum duk hulan da ka sa wuyan ka sai ya kare shi ko ina in yayi duka ɗaya to gaskiya an mutu baya ƙarawa sau biyu daga an gamu da shi dai tunanin ka biyu ne ko a kai ko a yi amma kun kara dai a nan nan to gaskiya lahira zai karɓi baƙo shi haka amur bin abdul wuddi yake al'alim babban jarumi ne a mayaƙa na kafirawa sai da ali ya tare shi ya ce ya rasulullahi dole zan tare shi annabi ya ce to zo maka addu'a sai da ali a ya masa addu'a ya shafa kansa amru ya koma ya higa kayan yaƙi dama an gama kirari shiri za a yi na yaƙi sai da na alihi ma ya shiga bukka ya kwaɓe kayansa ya shafa za'afaran ya sa riga dama haka za ka yi in ma mutuwa ne dama binne kaza ya ba maganar wanka ko wani abu fara hiri kafin a ma hiri shi ma yaƙi hirin mutuwan yake dama sai da na ali ya fito amr bin abdul wuddi ya fito kowa ya kalli kowa ya ce yaro shekarunka ba su da yawa ba na so na kai ka sai sai da na Ali ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ni ba na kin na kai ka sai ran kafirin nan ya hasala ai da ya hau dokin sa ya zabura ya ja takwabin sa haka ka annahum shu'ulatun min narin ka ce harshen wuta ne zurururururun nan da haka ka ce wuta ce takwabin sannan ya zare ya jinjina haka ya rike ya bata rai irin na kafirci ya ciji ɗan yatsa ya ciji haƙori ya ɓata fuska ya hirya ya dubi kallon inda zai tsara a jikin saidina ali a dukan farko saidina ali ya hirya ya zo aikan ka ce wani abu babu an gamu da ya duba ya kawo tsara ta masifa da bala'i saidina ali ya dubi tsaran ya kare jawud ya bala kamar dubin uhud ya doka yadda ya saba karya hannun mutane sai ji kamar da uhudu ya yi karo ya ce wannan ba yaro ba ne wane mutum a haɓa ai akwai ai bayan annabta ya shafe yi sai da na ali da ya kawo masa wani mugun sara da yake tsohon mayaƙi ne da ya zunku ya sai saran ya bi iska ai daga nan kurin kasarar babu sun haɗi nan gaba ba a ganin kowa sai dai ƙura a cikin ƙuran ka ji ana tida ka ji ana ƙara ka ga wani iyan takobi ko a yi ruwan jini ko a yi ruwan dai ƙura a bi za a yi ɗaya kurin ƙara yadda ka ga wani iya na sama haka Allah wani iyan takobi ya sha amma ba a ga mutanen ka ji ƙara da tida ka ji an tashi nan ka ji gom ka ji gom ka ji gau ka ga me ake yi sai su sai Allah sai da aka wuni tir aka daga tuta aka tsaye da su wahe gari aka hirya aka gwabza da aka wuni sai da aka kwana ba ci ba ya wahe gari aka wunin aka kwana aka wuni kamar duniya ne kadai yake ci da kafirawan sun tsaya musulmi kowa kallo kwana uku da rabi aka yi sai da na ali ba ci ba ya ana gwabzawa a cikin duhun kuma kowa idan sa bude ka rufe wani ya kawo sara dar ka bude ido haka dan kwallo ba kai da aka gyara ma musulunci baka san me ake ba daga nan sayyidina ali ya samu kafirin nan a wannan sulken nasa na kafa wasu kawanyoyi guda biyu ya kakkarya masa su can an jima ana gwamza sayyidina ali ya mai da hankalinsa sama da amr bin abdul wuddi al'amiri ya mai da hankalinsa sama sayyidina ali yana kasa babu ya dauke kafar shine yasa da in an yi drawing za a ga wani kafiri ya rike hannu wai kwaikwayon sa ake akwai wani kafiri za ga ya rike kafa haka to kwaikwayon amru bin abdul wuddi al'amiri ake yi can an jima aka ji kabar allahu akbar allahu akbar manzon Allah yake nasara aliyu ali yayi nasara da ƙura ya lafa sai ga kan amru bin abdul wuddi al'amiri ya hannun sai da na ali a cirewa yayi tarawa yayi ya aka yi dai ya kawo kan ya ajiya gaban manzon Allah ya share wa annabi hawaye annabi ya ce ali Allah ya ma albarka ka taimaki musulunci ali Allah ya saka maka da alkhairi annabi ya dafa kafadan ali nan ya ce sami dan uwana Allah ya saka ma da alkhairi annabi ya maka haka haka yawa sai da na ali bayan kura ya lafa sai ga mutum bakwai a mace sai aka tambaya wayan nan ma aka ce ai da na saye kafar da ya rike kabar ya yi haka ya jefo min na kwanta na sunku ya yi ne ya kai mutum bakwai kafar ce ta fice kamar wani bindiga ya ce ya kai mutum bakwai to saboda har ku duba ali ne yayi wa musulunci sauran labari ba a nan ba sai ranar yakin kai bara na kai ka can za ka ga ko waye ne ali ranar yakin kai bara kafirawa suka kulle kofar garinsu sayidina kofar sai da mutum tamanin ake bude ta sayidina ali da ransa ya baci sadaukata ya motsa da sharabtaka na jinin manzon Allah ya ce bari a nuna mutane daban muke da su daban muke da ya jijjiga kyauren haka sai ya daga shi kadai da ya ɗauka kyauren ya yi kirari a gaban annabi sai jefa ya bayan gado ya ce na zaɓin annabi ya ce ku hau sama kyauren yana bayan gadansa mutane suna sama yana yaƙi yana yaƙi yana kai kafirai fa gareji ne irin babban gareji nan a bayansa ya kaye ya kaye ya ce to kowa fa ya duro zan fara wani aikin ku duro in kaki za a kifar da kai sai da ali da aka duro da ya haka a bayan sai ya tabe da hannu daya ya mai da kyauren garkuwa ya dinga kashe kafirai bayan ya gama da ya jinjina haka da ya jefa mutum tamanin ne suka mutu gugugugugugugu ya tsaya to wannan waye ne ali ne to sai la amma mun ta ya karanta albidaya wani haya kar a bar ku a baya eh na zaune sai ga gari ba Allah ya saka musu da alkhairi mu je
وقيل غير هذا من الأقوال wasu malaman suka ce ko haka ne ko wani haka ne وعن مجاهد في قوله تعالى ألا لذكر الله تطمئن القلوب haji malam majahidu babban malami ne ya ce kun san abin da Allah yake nufi da ala bi zikirin layi ta dama innal qulubu in an kama sunan Allah zuciya za ta nutsu da Qur'ani ya faɗa wai me Allah yake nufi to me yace da mu ألا بمحمد صلى الله عليه وسلم
manzon Allah ana kama za ka ji daɗi a zuciyarka la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah ya muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya ya kaji to mun tsaya nan shi kenan mun tsaya yayi Allah ya saka da alkhairi uku da rabi ne mu je kuma ku cito ai wa annabi salati goma sallallahu alaihi wasallam alfarman manzon Allah Ya rabbi.
Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana arziki da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
karanci fati a kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da qul huwallahu kafa uku uku godiya ga ubangiji jama'a karanci fati a kafa uku Allah kai mana arziki da kaunan annabi yadda muka zauna a nan Allah ka tara ma gaban manzon Allah ka yi mana arziki kowa ya samu ganin manzon Allah li ilahi kafa bakwai bakwai dukan sharri zahiri da batini Allah ka yi mana kariya karanci fatiha kafa uku Allah ka yi mana dauki da mu kanmu da bayan Allah wanda suka zo kan bukatunsu Allah ka biya kowa bukatunsa da alkhairi li ilahi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana kariya ka sa kasar mu ta zauna lafiya mu zauna lafiya dukkan abin da zai zai mana sharri rayuwa da addini duniya da lahira Allah kai mana Allah kai mana kariya karanci fatiha kafa uku Allah ya ƙara san manzon Allah jama'a fatiha kafa uku uku sauran jama'a da muke musu adoyi na alkhairi to Allah ka bada mu kunyan su malali ku faɗa a zuba tuwo da wuri fa a zuba tuwo a